العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين أما بعد فهم تاشي وأكن بات الأدلة سبيل غلو ما حكم من مات من الموحدين مصرا على كبيرة نعم
إيه.
بسم الله الرحمن الرحيم السؤال ما حكم من مات من الموحدين مصرا على على كبيرة الجواب قال الله عز وجل وندع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين قال تعالى والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون وقال تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود من سوء وقال تعالى يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس بما كسب كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وقال واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وقال تعالى يو يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وغير ذلك من الآيات وقال النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب فقال فقالت عائشة رضي الله عنها أليس يقول الله فسوف يحاسب حسابا يسيرا قال بلى إنما ذلك الأرض ولكن من نوقش الحساب عذب وقد قدمنا من النصوص في الحشر وأحوال الموقف والميزان ونشر الصحف والعرض والحساب والصراط والشفاعات وغيرهما ما يعلم ما يعلم ما يعلم ما يعلم به تفاوت مراتب تفاوت تفاوت نعم ما يعلم به تفاوت مراتب الناس وتباين أحوالهم في الآخرة بحسب تفاوتهم في الدار الدنيا في طاعة ربهم وضدها من سابق من سابق ومقتصر وظالم لنفسه إذا عرفت هذا فاعلم أن الذي أثبتته الآيات القرآنية والسنن النبوية ودرج عليه السلف الصالح وصدر وصدر والصدر الأول.
نعم والصدر الأول من الصحابة والتابعين لهم إحسان من أئمة التفسير والحديث والسنة أن العصاة من أهل التوحيد على ثلاث طبقات الأولى قوم رجحت حس- حسناتهم بسيئ- بسيئاتهم فأولئك يدخلون الجنة ولا تمسهم النار أبدا الثانية قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم فقصرت بهم سيئاتهم عن عن الجنة وتجاوزت بهم حسناتهم عن النار وهؤلاء هم أصحاب الأعراف الذين ذكر الله تعالى أنهم يوقفون بين الجنة بين الجنة والنار ما شاء الله أن يوقفوا ثم يؤذن لهم في ثم دخول يؤذن نعم ثم يؤذن لهم في دخول الجنة كما قال تعالى بعد أن أخبر بدخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار وتناديهم فيها قال وتناديهم وتناديهم وتناديهم وتناديهم نعم وتناديهم فيها قال وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون الثالثة قوم لقوا الله تعالى مصرين على كبا- على كبائر الإثم والفواحش ومعهم أصل التوحيد والإيمان فرجحت سيئاتهم بحسناتهم فهؤلاء هم الذين يدخلون يدخلون النار بقدر ذنوبهم فمنهم من تأخذه إلى كعبيه ومنهم من تأخذه إلى أنصاف ساقيه ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه حتى أن منهم من لم يحر يحرم ال- يحرم ال- يحل- يحرم الله منه على النار إلى أثر السجود إلا أثر نعم إلا نعم أثر السجود يا بطل شنو هو؟
ها؟
آه، إلا أنا.
إلى أن- إيه.
إلا نعم.
إلا أثر السجود نعم إلا أثر السجود وهذه الطبقة هم الذين يأذن الله تعالى في الش- في الشفاعة فيهم لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولغيره من الأنبياء والأولياء والملائكة ومن شاء ومن شاء الله أن يكرمه فيحد لهم حدا فيخرجوا فيخرجونهم ثم يحد يحد لهم حدا مم.
فيخرجونهم ثم هكذا فيخرجون من كان في قلبه وزن دينار من خير ثم من كان في قلبه وزن نصف دينار من خير ثم من كان في قلبه وزن بر برة من خير إلى أن يخرج إلى أن يخرج منها يخرج منها من كان في قلبه وزن وزن ذرة ذرة ذرة نعم من خير إلى أدنى من مثقال ذرة إلى أن يكون أن يقول الشفعاء ربنا لم نذر فيها خيرا ولن ولن يخلد في النار أحد ممن مات على التوحيد ولو عمل أي عمل ولكن كل من كان منهم أعظم إيمانا وأخف ذنبا كان أخف عذابا في النار وأقل مكثا وأقل.
وأقل مكثا فيها وأسرع خروجا منها وكل من كان أعظم ذنبا أعظم أعظم ذنبا نعم وكل من كان أعظم ذنبا وأضعف إيمانا كان بضد ذلك والأحاديث في هذا الباب لا تحصى كثيرة كثرة نعم لا تحصى كثرة وإلى ذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر يصيبه قبل ذلك ما أصابه وهذا مقا مقام ضلت فيه الأفهام وزلت فيه الأقدام واختلفوا فيه اختلافا كثيرا وهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم
Wace tambaya ta 194 ma hukmu man mata min al-muwahhidina musirran ala kabira menene hukuncin wanda ya mutu akan yana mai nacewa akan eh, manya-manyan zunubai ko ɗaya daga cikin manya-manyan zunubai tare da cewa yana cikin masu tauhidi masu tabbatar da tauhidi ba su zo da wani abu wanda yake eh, kawar da tauhidinsu ba suna da tauhidi kuma suna da manya-manyan zunubai wanda suka nace a kansu ba su tuba ba saboda hatta shirka mun san da cewa kamar yadda ya gabata ya yi magana akan tuba hatta shirka idan mutum ya tuba Allah yana gafarta mishi amma idan mutum ya haɗu da Allah maɗaukaki da shirka guda ɗaya ba tare da ya tuba ba to shi zai dawwama a cikin wutar jahannama ba zai sake wuta ba kamar yadda Allah ya ce walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun ta annaba inda za su yi shirka tare da cewa su ba za su taba hada cikin shirka ba saboda suna da isma kariya daga zunubai Allah ce to inda za su yi kenan da ayyukan su wannan duk yawan ayyukan nan nasu da aikin ya rushe shirka guda ɗaya to menene hukuncin waɗanda suna da tauhidi ba su da matsala wajen tauhidi amma sun haɗu da Allah suna da manya-manyan zunubai ba tare da sun tuba daga wannan zunuban ba الجواب يجي قال الله عز وجل الله مدعوك ينا تيا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة منا سنيا منا أجي ما أوني نا آدلت ليوم القيامة نان لا لي بمعنى فيني في يوم القيامة أرانا تاشم القيامة فلا تظلم نفس شيئا babu wata rai wadda za a zalunta da wani abu ko mun kankanta shi wa in kana hala habbatin min khardal ko da zama wani ɓangare na abin kaso mafi karamta na wannan ɗan komayya da ce a taina biha wa kafa bina hasibi wannan ranar tashin kiyama Allah ce zai zo da za mu zo da wannan aikin wa kafa bina hasibin ya wadatar a ce abin da Allah maɗaukaki shine mai lissahi lissahin kan mutum ya ya ɗauka cewa akwai wani abu da zai iya ɓacewa a cikin shi kowa zai abin da duka abin da mutum ya aikata ga baki ɗaya zai gan shi bayan haka Allah zai yi hisabi wanda yake hisabi abin hisabi na mafi mafi cika wa qala ta'ala Allah madaukaki yace wal waznu yawma idin al haqq rannan abun awo na rannan awo ne wanda yake na gaskiya wannan taqulat mawazinu dukkan wanda ma'aunan shi suka yi nauyi ma'aunan shi na kwarai kenan fa ulaika humul muflihun wannan su ne wanda suke masu masu rabo wanda za su samu aljanna wa man khaffat mawazin wanda shi ko ma'aunan shi suka yi rauni fa ulaika alladhina khasiru anfusahum wannan su ne wanda suka yi asarar kanunsu bima kanu bi ayatina yadlimun sakamakon abin da suka kasance suna karyata suna zalunci game da ayoyinmu ba sa aiki da abin da Allah maɗaukaki ya umarni da shi wa ƙala ta'ala Allah maɗaukaki ya ce yau mata ji da kullu nafsin ma'amilat min khairin muhdara ranar da kowace rai za ta samu abin da ta aikata na alkhairi an zo da shi ko mun kankanta aikin wannan wa ma'amilat min so' da abin da ta aikata na na sharri shi ma za a zo da shi a wannan rana abin da ƙarshen ayin Allah maɗauki yana bayanin lokacin da mutum zai ga wannan mummunan aikin zai yi fata da amma a ce tsakanin shi da wannan aikin akwai wani shamaki wanda ya hana shi abin da aikata wannan aikin wa qala ta'ala Allah maɗaukaki ya ce yau mata a kullu nafsin tujadilu an nafsiha ranar da kowata rana za ta zo tana kare kanta babu wani wanda zai kare ka kowa zai zo yana ba da amsa ne da kanshi ba ruwan shi da wani wata waffa kullu nafsin ma'amila kowata rai kuma za a cika mata abin da ta aikata ba a zaluntar ta za a ba ta za a zo mata da dukkan abin da ta aikata ba tare da canza wani abu ba wahum la yuzlamun ba a zalunta su ba wanda za a zalunta wannan rana wa qala ta'ala Allah madaukake yana cewa wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah ku kiyayi ranar da za a mayar da ku nan kaga cikin wannan qira'a turja'un mayar da ku ake saboda mutuwa in lokacin ta yazo ba kai ne kake koma ba da da ke akwai kira tarji'una wattaku yawman tarji'una fihi ila Allah mai da ko ake in lokaci ba ba tambayar ka ka shirya ko baka shirya ba ko kana da lahiya ko baka da lahiya babba ne ko karami ne duka wayannan ba su ne mizani ba almuhim lokacin da Allah ya ya haddada yawan mutum idan lokacin ya cikin kowane yanayi yake tafiya zai واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت سألنا أبا قوة ري أتكامتا أبن تأيكتا وهم لا يظلمون بعد ظالم تسدكون وقال تعالى الله مدعوك الكيتي يوم يسدر الناس أشتاتا لا ندم تاني ذا سبتو سنة أبن جماعة جماعة أو واسي ليروا أعمالهم دوما أقول أمس أيكا سو وكما ليروا أعمالهم dan su ga ayyukan da suka aikata فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى وندي أيكة مثقال ذرة نا الخير أو لا نزيجيش wannan kaga gani aka ce ba a ce ba za a sakauta mishi saboda yujza jaza al-awfa akwai abubuwan zunuban da sai Allah ya gwada ma mutum amma duk abin da mutum ya aikata sai ya ganshi wannan art shine art eh sakamakon sakamako Allah madauki yana sakamako wanda yake akwai rahama a cikin shi eh ba dukkan abin da mutum ya aikata bane za a za a wannan na sharri za a wannan za a kama shi da shi amma sai an gwada mishi sai Allah ya gwada mishi sai ya ce to ya ya yahe mishi ya yahe mishi wannan da wannan wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara alkhairi shi duka zai ganshi kuma za a mai sakamako hiye da ma abin da ya aikata shi ko sharri zai ganshi duk abin da ya aikata na sharri sannan bayan haka Allah madaukaki zai ma mutane wannan sakamako wanda yake na rahama ga waɗanda suke muminai wanda suke da zunubai wanda ko ba muminai ba wannan su sharri ne kawai a tare da su wa ghairu zalika min al-ayat da wasu wa'annan na ayoyi wanda suke tsoratarwa game da aikata aikata zunubai saboda me yasa ya shimfiɗa wannan saboda kai kasancewa cewa wanda yake da kabira yana cikin mashi'a wannan ya sa mutum ya samu jura ya samu ƙarhin hali na aikata zunubai sai tun da yana ƙarƙashin mashi'a abin ga rahamar Allah tana da yawa Allah ghafurur rahim ya yi ta aikata aikin asha shadidul iqab sai manta shadidul iqab eh kinan mutum ya kiyaye kamar yadda muka sani wannan ibada ibada tana da kafafuwa guda uku wanda da su ne take tafiya in aka rasa guda to akwai matsala abu na farko shine mahabba ya kasance akwai son Allah duk wanda zai bauta Allah in babu so aikin banza ne kuma shi ya sanya ya kamata zuciya ta cika da da son Allah idan zuciya ta cika da son Allah to duka sauran ayyukan za su yi sauki saboda a cikin so ne dai sai kuma ya kasance amma wannan shine wasu daga cikin salaf suka suka abun sifanta da kamar rai na tsuntsu tsuntsu wanda zai tashi ran shi kamar shi ne mahabbai sannan yana da huka-hukai guda biyu hukuke guda abin da alhauf guda kuma arraja to idan mutum ya kasance yana da wannan abubuwan a cikin ibadashi to zai kasance yana da tawazu yana da daidaito a cikin tahiyar shi ta koma ga Allah amma idan ya rinjayar da guda ya kasance raja raja sai ya zama da ƙarshe sai ya zama murje ya ce la ya zurru ma'alla imani zan duk zunubin da ya zo sai abuka cikin shi in ya kasance ya rinjayar da wancan sai kasance cikin hauf kunut wal yas wannan shi kuma shi ma abu ne sharri ne babba ya kasance yana da mummunan zato ga Allah madaukaki shi yasa an kade ba ayyudiya suna hada wa'annan abu alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah ne hamd shine abun ga wannan yabo wanda akwai so a cikin shi in babu so a cikin shi madha ake kiran shi alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim yake cikin shi ah arraja eh maliki yawmiddin yake cikin shi limanil mulku yawm yake cikin shi alkhawf kaga bayan shi da bayan ya iya da wannan sai ta iyyaka na'budu kenan bautar duka ana gina ta ne akan wannan wannan abubuwan guda guda uku kenan duk wanda yake haɗa wayannan a cikin bautar shi to bautar shi zai samu tawazu a cikin tahiyar shi kamar tsuntsu ne wanda yake tahiya ka ɗaukan ka matsayin tsuntsu wanda yake tahiya zai koma ga mahalicin shi kenan wayannan abubuwan su ne hukahukanka su ne ruhinka da za ka koma zuwa ga Allah kenan mutum ya tsoraci zunubai ba dan an ce abun ga ba dan saboda rahama Allah ba mutum kuma ya kasance yana da jur'a mutum bai sani ba shi yana cikin wayanda Allah zai zai yahe ma ko kuma yana cikin wanda wanda Allah zai kama da zunubansu idan mutum ya kiyaye auka cikin zunubi wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam yace man nuqisha al-hisab udhib yace duk wanda aka ma munakasha munakasha ta hisabi kamar lokacin da ake min hisabi aka min munakasha abun da ba ko ba me yake ta wannan abin ƙididdiga na kutu da kutu me yasa kai kaza duka komai sai an an binciko mishi Aisha wannan hadisin Aisha radiyallahu anha da rawaito ita ce udib ba shakka duk wanda zama wannan sai an azabtar da shi amma Allah madaukaki yana yin hisab hisaban yasira wannan hisabi wanda yake mai sauki abubuwa da yawa Allah sai ya ya yi mutum fa qalat Aisha radiyallahu anha alaysa yaqulu Allah fa sawfa yuhasabu hisaban yasira shin ba Allah yana cewa ba abin da za a mishi hisabi hisabi wanda yake mai sauki ba qala sai manzo sallallahu alaihi wasallam yace bala yace haka ne yanda kika faɗa haka ne amma inna ma dalikal ard abinda ake ake magana a nan gurin shine al ard yuhasabu hisaban yasira za a gwada mishi duka ayyukan shi al ard shine bujiro mishi da dukkan abin da ya aikata babu abin da ba zai gan shi ba sai ya kai ga inda yana ganin kawai ya halaka shikenan sai abin da Allah madaukaki ya mishi ya mishi rahama walakin man nuqisha fi hisab uzib wanda aka mai abin hisabi na kokon kutu da kutu to shi wannan dole sai an azabtar da shi wa qad qaddamna min an-nusus yace mun gabatar da nassosi da na Qur'ani da sunna fil hashri a cikin mas'ala ta tattaro mutane bayan mutuwarsu wa ahwalul mawqif da ahwal wanda suka shahi mawqif na tashin kiyama tun kafin yan aljanna su shiga aljanna da yan mutu su shiga aljanna wanda duka mas'alolin nan sun gabata wal mizan da mizani na shirin suf da yada littattafai na ko kundi na ayyuka wal ard da bujurwa wal hisab da hisabi was sirat da sirat was shafa'at da ceto daban-daban wanda suka gabata wa gairuha da wasu su ma yu'lamu bihi wani abin da ke gwada mana ke sanar da mu da fawut maratibin nas shan bamban matsayin mutane martabobin mutane wata bayan ahwalihim da sabawa wannan yanayin su fil akhira a ranar lahira bi hasabi tafawutin fi darin duniya daidai gwalgwadon yadda suka sha bamban a nan duniya a cikin ayyukansu mutane a nan duniya ayyukansu ba ɗaya suke ba akwai wanda yana da ayyukan alkhairi da yawa manya-manya akwai wanda kaɗan ke gare shi akwai wanda yana da sabo da yawa akwai wanda sabon shi kaɗan ne to daidai gwalgwadon ayyuka a nan duniya haka matsayin mutane suke a ranar tashin kiyama fi fi ta'ati rabbihim a cikin da'a ga ubangijin su wa diddiha da kuma kishiyar da'a ita ce sabo min sabiqin wa muktasib a cikinsu akwai sabiqun bil khairat wanda suka shiga gaban mutane a cikin ayyukan alkhairi wanda wasu musamman magabata idan kana jin kana karanta tarajin ɗinsu sai ka ce aljannar da suke nema ba ita ce muke nema ba wanda za ta yi wannan mansur ibn zazan da annan alhumma ko wani rawi wanda shi ma su su biyun nan a tarjama su ta ka inda mala'ikan mutuwa zai zo bakin kofar gidansu na ba sa iya ƙara komi cikin ayyukansu saboda kullum cikin cikin aikin alkhairi suke su sabiqun bil khairat su ne wa'anda wanda suka shiga mutane suka shiga gaban mutane masu aikata alkhairi suna nisanta sharri kuma cikin alkhairi ma suna kokarin shiga gaba wa muqtasidun muktasir shine wanda yana zuwa da farin loli amma mustahabbat wannan ba su dame shi ba sannan kaba'ira yana nisan da su wa zalimun li nafsi da wanda ke ya zalunci kai shi shine wanda tana yawa akwai kasa cikin farin lolin ba tare da cewa amma akwai tauhidi tare da shi kuma tana yawa hallo zunubai manya-manyan zunubai yana yana aikata wasu ko kuma yana aikata biyawa daga cikinsu ya ce idan arafta hada idan ka san haka cewa mutane matsayinsu ba guda bane a cikin ayyukansu tun nan duniya falam annan lade asbatatu al-ayatul qur'aniyya ka san da cewa abinda ayoyi na qur'ani suka tabbatar wa sunan nabawiyya da sunnoni na annabi alaihi salatu wassalam wa daraja alaihi salafu salih abinda salafu salih suka tayi akan shi والصدر الأول دا متانين هركو من الصحابة لبسين صحابة والتابعين لتابعي لهم بإحسان واندس كبيسو akan kyautatawa min a'immat tafsir tun daga malaman tafsiri wal hadith da hadisi was sunna da da sunna wannan me bambancin da yace al hadith was sunna me bambanci tsakanin su yace min a'immat tafsir wal hadith was sunna me bambancin da yace abu a'immat kenan a'immat tafsir wa a'immat al hadith wa a'immat as sunna me bambanci tsakanin hadisi da sunna Ƙurani da su. Idan abun ga a istilahin malamai idan suka ce wannan sunna, sunna suna nihin abin da ya shahi aqida. Kamar yadda abun kutub sunna, aka ce kutub sunna abun ga su ne kutub ko littattafai wanda suke magana akan aqida. Wani ka ɗauka sunna na al'imam Ahmad, a sunna na Marwazi, a sunna na Humaidi, a sunna na Abdullahi ibn al-Imam Ahmad, wannan su ake kira da sunna littattafai na sunna su ne wanda abin bayanin aqida da manhaji na magabata kaɗai suke magana a kai aka ce hadisi kuma shine wannan abin da ya shahi dukkan abin da aka karɓo daga annabi alaihi salatu wassalam na wani tana ya zama kamar yadda wasu ake sunanta cewa imam ne fil hadith lakin laisa imaman fi sunna imamin ya baban hadisi amma baban sunna ba ba imamin ba wani kuma imam ne a cikin duka biyu ko kuma ya zama imam a cikin sunna ba imam ba ne ba cikin hadisi ba ya ce annal usata ana nihin wanda suke akan aqida ta ahlus sunna eh saboda kana samu akwai malamai malamai da yawa a cikin hadisi ba ahlus sunna ba eh eh shi ya sanya sunna ba ba yawan harda bane ba sunna aqida ce da aiki da abinda aqidan nan ta kusa shi ake kira da sunna da cewa annal usata min ahli tauhid duka wa'annan sun tahi akan sahabbai da wannan mabiya wanda suka bi su akan wannan tafarkin su kuma jagorori na tafsiri da hadisi da sunna sun tahi akan annal usata min ahli tauhid cewa masu sabo wanda suna da tauhidi daga mazawa tauhidi wanda suna da tauhidi aka ce tauhidi shine mi mun sha ga abun da bayani akan shi tauhidi menene tauhidi in wahada yuwahhidu tauhidan menene tauhidi ta'rifin shi wannan abubuwa ne ya kamata ko da yaushe su kasance tare da eh saboda abu na farko shine sai ka san abu eh menene ta'rifin tauhidi ifradullahi bi af'alihi यहाँ أسمائه وصفاته ألوهية أتكيتي wannan yawwa shine wannan tarihi mafi sauki ko ifradullahi bi haqqi eh kadaitar da Allah da haƙƙin shi wa ma haƙƙun lahi kama anwa a haƙƙin lahi haƙƙin Allah nau'i nau'i nau'i uku ne rububiyya al'uluhiyya asma wa sifat menene abun ga rububiyya eh, menene rububiyya
أفراد الله وأفعاله ha af'alu
أفراد الله وأفعاله ifradullahi bi af'ali ayo karaitar da Allah da ayyukan shi ayyukan shi kamar mi?
وحديثة al-khalq التدبير at-tadbir
الرزق ar-rizq hmm? ba rizq ba ar-rizq الرزق hmm, kamar arzikarwa hmm? al-ihya نعم rayarwa al'imata sabkar da bala'i نعم ɗauke bala'i eh wanda kaga mushrikai na farko su wannan Allah ya musu shaida cewa su ba su da wani matsala نعم amma yanzu za ka samu musulmi wanda suke dangana kansu ga musulunci wanda suna da matsala hatta a baban da Abu Jahal baya da ba da matsala akwai wanda ke dangana saukar da bala'i ko kuma ɗauke shi da ba da aljanna da kariya daga wuta suke dangana su ga wasu shi yasa Muhammad Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab a cikin kashfu shubha da yake cewa annan mushriki zamanina ashadda shirkan min min al-awwali eh saboda su shirkar su suna yin suna yin abun shirka ne a cikin uluhiyya sannan kuma suna yi ne a cikin raha su a cikin abun ga cikin kwancin hankali suke daga wata wani bala'i ya sauko sun san da ba mai kariya sai Allah fa idza rakibu fil fulk da'a Allah mukhlisina lahuddin falamma najahum ila al barri idza hum yushrikun sai su koma ga shirka su amma wannan ne yanzu daga wani bala'i ya zo musu sai su yi wajen malamin tsubbu ko wajen boka eh maimakon su abun ga su tsantsanta Allah su koma ga Allah wanda shine mai yayi bala'i sai su koma ga ga wani abu yanzu ka samu wanda suke zantan abun ga akwai masu bada aljanna ba akwai mai bada mai kariya daga wuta akwai wanda yake abun da yake ceto eh kama an yankewa ne yana ceto shi ko Allah ta man dal ladhi yashfa'u indahu illa bi idni hatta annabi bai yi da kanshi sai an bashi izini sai ya zo ya yi sujada bayan ya yi sujada a ce daga kanka ka tambaya abin da kake so za a baka kai ceto za a ba- za a baka damar kai ceto aha sai na biyu rubu- a- uluhiyya wane menene uluhiyya Ah, ifradullahi bil ibada ayo ifradullahi bil ibada cikin kitab at-tauhid Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab yana ta'rifin tauhid yace at-tauhid wa ifradullahi bil ibada can gurin ba ta'rifi bane ba jami' mani ba ta'rifi ne min babu ta'rifi shay'i bi ahammi ajza'i abun da ta'arifin abu da wani bangare nashi mafi muhimmanci kamar da annabi ya ce alhajju arafa annabi bayanin da ka je arafa abun da sai ka bari sai ran da aka yi arafa ka je ka wuni da mutane ka ka tai- ka tai wannan ɗinka ka tai harkar gabanka addu'a huwal ibada ayo kama wani abu ne wanda yake mai muhimmanci to shi ta'arifin wannan abun ya yi shi ne a bisa wannan babu yana shi abin nan tarifin uluhiyya ne tarifin uluhiyya saboda uluhiyya ai, eh, shine nau'i wanda yake wanda yake a cikin shi husuma take ba wai ya yahi sauran muhimmanci bane ba eh dan wancan babu matsala ne a cikin su dukan su gaba ɗayan su abin ga eh, muhimmancin su guda ne amma abin ba can babu matsala nan ke matsalar take duka wanda suka yi husuma da annaba a nan gurin suka yi amma in ba dan da annabi ya hana a abauta wani abu da ba samu matsala da shi a ji al'alihata ilahan wahida inna hada la shay'un ujab inda sun yarda da rububiyya tunda su da kansu allolin nasu ne suke cewa mana abuduhum illa li yuqarribuna ila allahi zulfa suna bauta musu ne dan su kusantar da su ga babban ubangijin sai na uku shine asma wa sifat Eh, kadaitar da Allah a cikin shine ifradullahi bi asma'ihi wa sifatihi eh, a cikin sifofin shi ko da sunayen shi abin ga eh, shi kada yake da wannan sunayen akwai sunaye wanda yake ishtiraki da bayi amma mujarrad ishtiraki ne a cikin suna ba cikin hakika ba eh kamar alhayy mutane Allah akwai mutanen da Allah ya sifanta abin ko kuma halittu abin da Allah ya sifanta halittu da rayuwa shin rayuwa ta mutum da ta Allah akwai kamance kamancece ne a tsakani babu ta Allah rayuwa ce wadda ba ta abun gari shi bai ga- abun bai gabace ta ba sannan kuma ba zai riske ta ba نعم sannan kuma cikin rayuwar babu na kasa نعم la ta akhudhu sinatun wala nawm amma kai in aka yi kwana uku ba kai barci ba dole sai an- an- an kai likita huh? ana son ka samu wannan na kasa idan baka same ta ba akwai matsala duk wanda kaga shiru ba ai ba ai ba ai wannan ba to ya samu ya ya barci sai ya je ban daki yayi kaza duka wannan abubuwan na nakasa wanda su ba sa abun da Allah shi abun da wannan abubuwan eh, ba sa shiga cikin cikin rayuwar shi نعم kenan rayuwar shi abun da kamala ce mutlaq wannan shine tauhidi wanda suka tafi da wannan ba su da wata matsala amma wanda ya tafi ko da yana sallah abin kullum a masallaci yake kullum a cikin azumi yake eh, da ayyuka wanda zahirinsu masu kyau ne amma kuma yana itikadin cewa akwai wani wanda ya san ghaib wannan ba asalin wannan kahurci ne Eh, kamar saboda ya dangana sifa wadda Allah yake banta da ita ga wani Allah kullu ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah eh manzo alayhi salatu wassalam da kanshi wanda shine ba a cikin mutane dai baka samu kamar shi bugu shi ma bai sani ba kuma akwai shawahid da yawan da ke gwada cewa bai san bai san gaibu ba in ya san gaibu baya tahiya da sahabban shi cikin yaki a je a kashe su Uhud mutum nawa aka kashe wajen saba'in da wani abu daga cikin su akwai Hamza Asadullah Mus'ab ibn Umair ah, ko abun ga jakada na farko a musulunci Abdullah bin Jahsh ah, da sauran manya-manyan sahabbai wanda aka kashe inda annabi ya san- ya san gaib ba ta yi a kashe su go sanan matar shi Aisha wadda ihso an tume ta da da zina manzo alaihi salatu wassalam bai iya mai da wannan magana ba gaba ɗaya ce a gari a kan mata bal man- abin sai da ta koma gidansu manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ce Aisha an kin san kin yi wani abu ki tuba abin da ki koma ga Allah ha Allah ya sabkar da bara'atta aka lokacin da aka tahi wannan ta dawo daga gazuwar banin mustalik inda wannan kinta mekir sarka aisha ta ɓace ƙarƙashin ta haɗa ƙarƙashin rakumi suka kwana suna nema inda ayat ta yi mun ta yi ta yi mun ta sauka inda annabi ya sani ya bar sabon shi su kwana cikin duhu suna ta wahala to idan annabi bai san bai san ghaib ba to wane ne zai san shi babu wanda ya san shi shi yasa da aka tambaya annabi game da eh, sa'a yace mal mas'ulu anha bi a'lamu min as-sa'il duka abin da zai zo gaba nan da sai gonda guda duka mutane kowa daidai daidai mutane suke wajen jahilta wannan abu babu wanda ya san abin da za a yi kasa da sai gonda guda ba sai gonda guda ba to wanda ya zo da tauhidi tsantsa yana da wasu zunuban shi wata sata wani eh, manya-manyan zunubai riba da sauransu kashe mutum da wani abin da ya saura zancensu ake akwai tauhidin ya ce eh, wasu sunnatu annal us- eh, min ahlil tauhid ala talati tabaqat suna cikin suna kan tabaka uku ma'ana kashi uku al'ula kashi na harko qaumun rajahat hasanatun wasu mut- mutane kashi na harko waɗanda ayyukansu na gari sun rinjayi bisayyi'atin sun rinjayi miyagun ayyukansu fa ulaika yadkhuluna aljanna wannan za su shiga wuta eh, aljanna wala tamassuhumun nar abadan wannan wuta ba za ta eh, ba za su ba za ta wannan ɗinsu ba ko kaɗan ko kaɗan ba za ta shahe su ba ko kaɗan athaniya na biyu qaumun tasawat hasanatuhum wa sayyi'atuhum mutane waɗanda ayyukansu na gari da mu- eh, miyagun ayyukansu eh, sun zo daidai sun zo daidai fa fasurat bihim sayyi'atuhum anil janna ay miyagun ayyukansu sun sanya sun kasa sun kasa shiga aljanna wa tajawazat bihim hasanatuhum anin nar kuma su kuma ga ayyukansu waɗanda suke na kwarai sun wannan sun sa ba za su shiga wuta ba wa ha'ula'i hum ashabul a'raf wannan su ake kira da ashabul a'raf wanda suke kan tudun al-a'raf alladhina dhakara Allah ta'ala annahum yuqafun wanda Allah ya ambata cewa za a tsaye da su bainal jannati wannan tsakanin wuta da aljanna masha Allah har lokacin da Allah ya so an yi kafo a tsaye da su a wannan lokacin sun mai zanu lahun fi dukhulul janna bayan haka sai a musu izini da shiga aljanna kama qala ta'ala kamar yadda Allah madaukaki yace ba da an akhbara bi dukhul ahlil janna bayan ya ba da labarin shiga yan aljanna aljanna wa ahlun narin nar yan wuta kuma su shiga wuta wa tanadihim fiha da kiran junansu da suke qala sai Allah ya ce wa bainahuma hijab tsakanin yan aljanna da yan wuta akwai wani hijabi wa alal arafi rijalun akan tudun nan al araf akwai rijal akwai wasu mutane nan rijal la mafhuma lahu kakka ce maza zalla ne saboda Allah rijal ya ce a'a nan la mafhuma lahu saboda khitaban galibi maza ne ake ma shi yasa ake rijal idan mata su ma akwai mata wanda su ma suna tare da su ya arifuna kullan bisimam sun san kowanne da alamominsu wa nadau ashabal janna sai su kirayi yan aljanna an salamun alaikum aminci ya tabbata a gare ku lam yadkhuluha wa hum yatma'un bas shiga aljanna ba amma suna kwaɗayin su shiga dan suna ganin imar da yan aljanna suke ci su kun ba su samu shiga ba wa idza surifat absaruhum tilqa ashabin nar idan aka karkatar da ganin su zuwa zuwa ga yan wuta qalu rabbana suka ga irin azabar da suke ci sai su ce rabbana ya ubangiji mu la taj'alna ma al-qawmi zalimin kakka sanya mu cikin jama'a ta azzalimai su ne mushrikai kafirai da wa'anda suka zalunci kansu wanda zaluncin su ya sanya sayi'at in su miyagun ayyukan su suka suka wannan suka suka yi ayyukan su na nagari إلى قولها عز وجل الله من أولئك ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون الكرشيد الله زي تشوفوا شجوة الجنة لا خوف عليكم باب صورو أتاردكم ولا أنتم تحزنون kuma babu bakin ciki a tare da ku menene bambancin khawf da huzn khawf na abin da zai zo gaba huzun ma game da abin da ya gabata kamar yanzu mutum zai wannan zai bar wani wani abu wanda yana yake so to babu bakin abin da shi wani bakin ciki ne na abin da ya gabata wancan kuma tsoro na mustaqbal yace a thalitha jama'a ta uku qaumun laqawwa mutane ne wanda suka haɗu da Allah ta'ala madaukaki musirrina ala kaba'ir al-ithm wanda suke sun nace akan kaba'ira wal fawahish da alfasha wa ma hum aslu tauhid wanda suna da asalin tauhidi wal iman da imani nan kaga akwai asalin tauhidi idan babu tauhidi akwai matsala akwai tauhidi akwai imani tauhidi da imani duka abu guda ne wanda baya da tauhidi baya da imani tauhidi shine gimshiki na imani saboda tauhidi shine imani da Allah to bayan akwai imani da wasu abubuwa su ne dukkan ababen da Allah ya umarni da imani da su imani da mala'iku imani da littattafai imani da manzanni imani da ranar lahira imani da qaddara ya ce farajahat sayyi'atuhum bi hasanatihim miyagun ayyukansu suka rinjayi kyawawan ayyukansu fa haula'i humul ladina yadkhuluna an-nar wannan sune wanda za su shiga wuta bi qadri dhunubihim daidai gwargwadon zunubinsu wa minhum man ta'khudhu ila ka'bay daga cikin su akwai wanda zunuban shi za su kama shi wannan wuta za ta kama shi har wannan sawun kafafun shi wa minhum man ta'khudhu ila ansafi saqai akwai wanda kuma wuta za ta kama shi har zuwa rabin kwabirin shi wa minhum man ta'khudhu ila rukubatai akwai wanda har zuwa gwiwoyin shi hatta anna minhum man lam yuharrimu Allah minhu ala an-nari illa athara sujud azza kai ga wanda shi Allah bai haramta bai haramta wa wuta komi daga jikin shi ba in ba guraren da yake sujada guraren sujada guda guda bakwai din nan wannan su Allah madaukaki zai haramta wa wuta ta ci su وهذه الطبقة وأن طبقة هم الذين يأذن الله تعالى في الشفاعة فيه لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم دون وإن الله زي ما عليه الصلاة والسلام ikon ya yi shafa'a a gare su wali ghairihi da wani annabi alaihi salatu wassalam min al'ambiya daga eh, cikin annabawa wal auliya da waliyai sune wa alladina amanu wa kanu yattaqun wal mala'ikati da mala'iku eh, wa man sha Allah an yukrima da dukkan wanda Allah madaukaki ya so ya karrama shi amma da sharuɗan da suka gabata wane ne sharuɗan na ceto الإذن ha?
آه
Eh. sharuɗan da abin sharuɗan ceto ha? a yarda da wanda Allah yarda da wanda zai ceta da wanda zai da zai ceta aha yago da izini wannan abubuwan guda uku idan suka tabbata to a lokacin ceton yake yake samu yace fa yuhaddu lahum haddan sai a wannan yanke musu wani wani kaso fa yukhrijunahum sai su hudda wannan kasan kamar mutum kaza Uh, thumma yuhaddu lahum haddan bayan haka kuma sai a sake hadda abun da yanke musu wani wani kaso fa yukhra- eh, fa yukhrijunahum su fitar da su thumma hakaza haka za a yi ta yi fa yukhrijuna min- man kana fi qalbihi waznu dinar a fitar da dukkan wani wanda a cikin zuciyar shi akwai daidai da nauyin dinari min khair na alkhair thumma man kana fi qalbihi waznu nisfi dinar sannan wanda a cikin zuciyar shi akwai daidai gwargwadon rabin dinari na alkhairi kuma man kana fi qalbihi waznu bur- eh, burra min khair ana wanda yake da daidai gwargwadon nauyin kama bur bur abun kama alkama yake Eh, wani a wannan ne abun kama abun kama alkama take ila an yakhruju minha man kana fi qalbihi waznu dharratin min khair akai an hudda wanda a cikin zuciyar shi ke da gwargwadon ذرة نا الخير إلى أدنى من مثقال ذرة هاكي كسج مثقال نا ون ذرة إلى أن يقول الشفاء هسي ثم سكي حسنك ربنا لم نذر فيها خيرا تي الله بمبر ون الخير يأتي وكي نوان دسكي سورا باب من سورا الخير دقا مشركين دقا هوري أيوة. وريان دمان صلى الله عليه وسلم يتي لكل لكل نبي دعوة مز- مستجابة وإني ادخرت دعوتي شفاعة لأهل الكبائر من أمتي تكون النبي أنا دا الدعوة تكي كرببا yace amma shi ya bar tashi ya aje ta har ranar eh, lahira saboda wanda suke masu kaba'ira na cikin al'ummar shi da musu ceto eh, ƙarƙashin wannan addu'ar yace ha eh, dama masu kaba'ira eh, wanda ba da kaba'ira eh, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an nukaffir ankum sayyi'at eh, in babu kaba'ira babu zancen wannan wannan kananan Allah shi abun da gafarta sai ke tilqa'i eh. eh, yana mutum yana a wannan saboda ceton annabi bai takaita akan masu zunubi ba eh, akwai wayanda suke da wata daraja abin da darajar da suke a aljanna da ceton annabi za su ji daraja ta sama eh, kenan ceton annabi kowa yana bukatar shi
أنا bambancin tsakanin Allah ya sa annabi ya cece mu da annabi ka cece mu Eh, Allah ka sa annabi ya cece mu nan karo karo ki ceton ne ga wanda yake mai ceton shine Allah eh kenan karo ki Allah ya amun ga ya abun ga ya sa annabi ya cece ka eh ba Allah ba annabi aka roka ba shi ko nabi annabi aka roka shi ko roƙon annabi bayan mutuwar shi ka ceto shi hatta a lokacin shi in ba ceto bane na cikin al'amuran duniya ba na abin da yake da iko a kai shirka ne Eh, duk wanda zai roƙi ceto wajen wani wani wanda ba Allah ba lillahi shafa'atu jami'a na ceto duka na Allah ne kenan mai abin ake tambaya ba wanda ba ya da ba annabi ma kaga sai ya sai an bashi izini kenan mai ba da izinin shi zaka roƙa ba wanda za a ba izinin ba Eh, kuma wannan ba ka san wasu wani gama in suna son su bata hankulan mutane ta suke ai an- an kore ceto Eh, an ce babu ceto Oh, annabi baya ceto shi ko abin da ake magana daban abin da suke son ba ba su gane ba ne ba ma so suke su ɓata hankalin wanda suke mabiya saboda su ba su da mustawan da za su gane al'amura kamar yanzu an ce an ce bayan sallah ba a salati goma sha ɗaya ko to sun ce ba a salati kai shi ko a nan gurin aka ce kamar yadda cikin sujada ba a karanta qur'ani an ce qur'ani karatun qur'ani baya da kyau nan ne nan ne ba gurin shi ne ba eh nan bayan sallah ga abubuwan da ake in kana son ka iya da wannan da yake tayin abu an ce ba a wanda sun ce ba ma addu'a ba ma addu'a yanzu akwai wanda zai ce ba addu'a musulmi ya ce ba addu'a duk sallar dukanta addu'a ce kai da aka ce aka ce ka tsaya kai sujada mai kyau a cikin sujada kai ta roƙon Allah wajen attahiya ka tsaya ka roƙi Allah ka hanka sallame in kai abun ga hatta azkar inda kake menene kai abun ana ka salati ga annabi ka gani Allah musta'an sai a hankali sunna sunna sauki ke cikin ta duka sauki bid'a kuma wahala ke cikin ta mutum ya kange kanshi ga wani mutum ko zuciyar shi rata ya ta ga wani abu tana haka diba ka ga wanda yake da tauhidi ba ruwan shi da wani abu Allah ka saka na na taba ganin wata mace wata mace a Madina me matsalarta da muka haɗu da ta matsalarta an ba ta wani wurfi diba mutane suna masallacin annabi annabi ya ce la tushaddu rihal illa ila thalathati masajid da ajiki amma masallaci ita ta je madina wani dan wani malami ya bata ko a ce wani malamin subbu ya bata wurdi wanda za ta yi masjidil ijaba ita mutane suna fama can su ta yi masjidin nabi salasalar ita tana na masjidin ijaba saboda adadin da aka bata adadin baya bata damar ta fita to yanzu me damuwar ta wai ita wai wurdin gashi ita program din su kwana takwas za a yi a madina yanzu gashi sun yi ina ji ko kwana uku ne ko hudu ne yanzu an ce wai su shirya ta hiya za su ita kuma bata yi da wurdin ta da za ka ga asarar da suka samu ka zo abin ga ta yi asarar duk sallah guda da sallah da sallah dubu ita ta yi wannan ta yi asarar wannan sannan wannan aikin da ta zo ta ta kashe abin ga sunnoni ta raya bida bida a garin annabi alaihi salatu wassalam ya samu mutum ya rike ya samu sunna da malik ya ce tuba liman mata ala sunna farin ciki ya tabbata ga wanda ya mutu akan sunna eh kuma wannan haka ga wanda ya rayu akan sunna saboda cikin kamar yadda Sheikhul Islam yake cewa ce aljanna ce ta nan duniya wanda bai shige ta ba bai shiga wancan kada kanka zaka samu kanka cikin raha babu zuciyarka ba ta da wani ta'alluqi wanda baya da sunna ko ko gidan shi to ya ga wannan dutse sai ya yi shakku an yaba wani abu aka bai ba amma kai da kawo ta Allah dina abun ga qala lahum an-nas inna an-nas qad jama'u lakum fakhshawhum fa zadahum imanu wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel annabi ibrahim cikin wuta aka sanya shi yace hasbunallahu wa ni'mal wakeel sai Allah ya kare shi bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwwata illa billah khalas shikenan ka huto ka bakarata zuciyarka da kudi ba kana cikin kwancin hankali za ka yi al'amuranka cikin nutsuwa amma wancan ka diba ka ga yadda cikin aikin shi ma ba da nutsuwa komi diba yake menene aka yi a kusa da shi ka ji an mai wani abu zare ya gani hankalin sa ya tashi sanan dan kudaden da ya samu duka zai sa sai a cikin wannan abin da karewa kanshi eh eh bari ya je wajen malama ne mai kaza wannan saboda mutane sai ka tashi da kanka in baka tashi da kanka ba za su halaka ka za su yi kaza amma kana da wannan koda amma abun ga ba an ce babu shi bane ba akwai shi amma kai da ka hoto kai bismillah tawakkaltu ala Allah kana da yaqini ba ba ka tsoron komai idan Allah ya jarrabu mutum akwai ga hanyoyin da ake bi a wannan yansu eh a samu wannan fita daga cikin wannan wannan matsala yace walan walan yakhluda fi an-nari ahadan mimman mata ala tauhid babu wanda zai dawoma a cikin wuta daga cikin waɗanda suka mutu akan tauhidi walau amila ayya amalin ko da aikata dukkan aiki duk yanda yake da abun da mummuna aiki yake da girma idan ya aikata ya dawwama a cikin wuta walakin kullu man kana minhum a'zam a'zama imana man dukkan wan- duk wanda yake imani shi ya yi girma wa akhaffu dhanba wa akhaffa dhanban wa eh, kuma zunubin shi ya yi abun yana ya yi zama kaɗan kana akhaffu akhaffa azaba shi zai yi saukin azaba fil nar a cikin wuta idan ya shiga wuta wa aqallu muktan fiha wa aqallu muktan fiha kuma shine zai yi abun da eh, shiga shi wuta zaman da zai a ciki yahi abun gajarta wa asra khurujan minha kuma shine zai yi dauga wuta daga cikin wuta eh, yana da sabo yana da tauhidi wa kullu man kana a'zama dhanban duka wanda ya kasance yana da eh, wannan zunubin shi ya yi girma tare da tauhidin shi wa adaf imanin imanin shi ya yi rauni saboda me yasa imani ya yi rauni yace imani ya yi rauni saboda duk lokacin da kake zunubai imani rage yake rage yake lokacin da kake aiki na kwarai imani hawa yake Eh, wannan kuma mutum shi da kanshi yana jin shi a kanshi akwai rada zaka ji masha Allah yau imani ya hau wata ran kai da kanka ka san da cewa yau ya sauka yana bukatar a a- a a daga shi sama ya ce kana bi ziddi dalik zai kasance kishi wancan na farko wala hadith fi hadha al-bab la tuhsa hadisan da suka zo a cikin wannan babu ba iya kididdige su kasratan wajen yawa ana suna da yawan gaske wa ila dalika ashara nabi sallallahu alaihi wasallam Ya- da wannan ne annabi alaihi salatu wasallam ya yi ishara da kauli man qala wanda yace la ilaha illallah yace la ilaha illallah tanfa'uhu wa nafa'atuhu yawman min ad-dahr wataran diyan da za a yi wataran sai ta amfani shi yusibuhu qabla dhalika ma asabu zai same shi abinda zai same shi kafin wannan ma'ana na na azaba na azaba na aman da yace man qala ba mujarrad da abin da yace da bakin shi ba. Eh, la ilaha illallah wadda take sharadanta sun kammala eh wanda yace la ilaha illallah ko so miliyon miliyon so miliyon zai faɗa ko fiye da haka Ah, in dai bai in dai ya yi abin da ya rushe la ilaha illallah in ba ta amfani shi Eh, munafikai suna cewa la ilaha illallah idza ja'aka almunafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu yashhadu innaka la rasul wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun amma ba ta amfani su ba saboda me yasa saboda ba su wade ta da yaqin ba ba su wade ta da ikhlas ba sharuɗan ta babu to haka wanda yake cewa la ilaha illallah yana wurdin la ilaha illallah Ah, amma kuma yana zuwa adiba mushi ko kuma yana zuwa eh, yana dangana wasu ayyuka na Allah ga wani Allah ko yana sifanta wasu da wasu ah, eh, mutane ko sababan halitta da sifofi na Allah la ilaha illallah in shi ba ta da amfani dole sai ta kasance abin da la ilaha illallah in shi ta kasance da harshe kuma da da zuciya da kuma ya san abin da abin da yake faɗa yace wa hada maqamun dallat fihi al-afham to wannan matsayi ne wanda fahimta da yawa ta tabata wa zallat fihi al-aqdam wanda kuma mutane da yawa kawa- sun yi talallabiya kafa su da abin sun haɗe a cikin wannan talallabiya wa ikhtalafu fihi ikhtilafan kathira kuma sun yi sabani a cikin shi sabani wanda yake mai yawa فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق sai Allah ya shiryar da wayannan wayanda suka yi imani a cikin wannan abin da mutane suka yi sabani game da shi min alhaq bi idni Allah ya ya- ya shiryar da su ga gaskiya da izinin shi Eh, saboda ka samu kanka tare da masu gaskiya wannan tawfiki ne daga Allah ba dubara ka bace ba akwai wanda sun yi ka dubara akwai wani yana nan jirgi yake ja amma yana ce yana bauta bauta wannan eh, saniya Eh, a- akwai wanda duk wani ilimin da kake tamaka da shi a nan duniya yana gaba da kai amma Allah bai waffaka shi ba kai da Allah ya waffaka kenan ka gode wa Allah da lokaci wallahu yahdi shi yasa manzo alaihi salatu wassalam ko da yaushe ne ba annabi ba a matsayin shi ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشى ها؟ yace man eh, yahdi wallahu yahdi man yashau ila siratal mustaqim Allah yana shiryar da wanda ya ga dama zuwa ga hanya wadda take miƙaƙƙa wacce ce hanya miƙaƙƙa ita ce wadda take kaiwa aljanna tudra babu wani kwana kwana duk daga ya- mutum ya yi kwana wuta zai Eh, duka hanyoyin kamar yadda hadisin ibn mas'ud yake da manzo sallallahu alaihi wasallam ya kurtun nan kurtun nan shi aljanna yake zuwa da wanda ya bota hanya wadda ba wadda eh, wannan babba hanyar ba to hanyoyi ne masu kaiwa ga wutar jahannama kenan mutum ya tabbata akan wannan dogo hanya wadda take miƙaƙa eh, biyan da aikin shi yake kaɗan ya tabbata a kanta kenan mutum ya yi aiki kaɗan wanda yake kyakkyawa wanda ya haɗa ikhlasi da sunna ya yi mutum ya yi da yawa wanda wanda babu wannan ɗaya daga cikin wa'annan sharuɗa والذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم- أيكم أحسن عملا wane ne hi kyawun aiki al-fudail ibn iyad rahimahullah yace ahsanu amala yace ah- ahs- eh, akhlasuhu wa aswabu yace wannan faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan salihan ko kuma nan ahsanu amala yace shine mutum ya aiki wanda yake tsantsa saboda Allah kada ya yi shi duka ayyukan komin kankanta su ka yi su saboda saboda Allah ka yi saboda wata manufa na biyu ya kasance a bisa sunna saboda kasance ka dan Allah kadai bai isa ba dole sai ka yi yanda Allah yake so yanda Allah yake so ya za ka yi kasan shi ya za ka yi kasan yanda Allah yake so dole sai da ha- hanyar annabi tunda kai ba ma wahayi babu wani wanda ake ma wahayi ba bayan annabi kenan dole sai ka koma ga na annabi idan kana son ka dace in ba haka nan ba in sai da shi nan Aha. eh eh eh eh su dama su ne na ƙwarar shi ne tarifin eh tarifin wannan na al-fudail ibn iyad da aka ya aba ali ma ahs- eh, ma- wannan ce ahsanuhu akhlasuhu wa aswabu bila ya aba ali ma ahsanuhu akhlasuhu eh shine abun ga yanzu misali wanda ya salla azhar bai yi ikhlasi ba ba sa ci- ba aikin kurai bane ba saboda shirka ne wani yama wani abu wata manhuwa ya yama saboda ita yi wannan sallah kenan wannan ba aikin kurai bane ko kuma yayi azhar bai yi ba- bai yi azhar ba yanda annabi ya ce ba eh wannan raka biyar yayi ana kiran shi aikin kurai ba aikin kurai bane ba mummuna aiki ne eh innamal a'mal binniyat eh man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa rad eh kenan shi yasa duk abin da zaka yi yi kokari eh ya ka- eh, akan wayannan abubuwan guda biyu kai dan Allah ba ruwanka da mutane saboda mutane wannan da kake in- wanda da zaka yi saboda su ko zai yi saboda su tana wa gobawar haka suna cikin ƙasa eh kenan mutum yayi saboda Allah sannan in yayi saboda Allah yayi yanda Allah ya ce yanda Allah ya ce shine yanda yanda ya umurci annabi ya isar ya isar gare mu kenan duk aikin da mutum yayi kamar mutum ya bada eh, yanzu misali annabi ya ce awwal salatatu sa'ar bihim nar mutane na farko wanda za a fara hura wuta da su abun ranar tashin kiyama kafin a sa hawa kafin a sa su fir'aun as kafin a sa su wannan eh, masu masu bautar gumaka ah, su ne wa malami wanda Allah ba shi ilimi ranar tashi Allah ba shi Qur'ani ya ba shi wannan ilimi ranar tashin kiyama Allah zai tambaye shi ya ni- nema da nauke ce Allah ka bani Qur'ani ka bani ilimi Eh, nayi eh, nayi wannan na karantar da mutane na abun ga nayi aiki da shi saboda kai Allah ce kariya kake kayi ne dan a ce abun ga dan a yabe ka mutane kuma sun yabe ka shikenan ka je wajen su ka nemi ka nemi ladanka wajen Allah dai babu wani abu da wanda yake mujahid mujahid fi sabilillah wa mujahid ba fi sabilillah ba bayan fi sabilillah ne mujahid wanda yaje fagen yaki Allah zai gwa- abun ga sanar da shi da ni'imar da ya mishi yace mi kai da ita yace na abun ga ne saboda daga abun ga addininka Allah ce ƙarya kake kai ne dan a ce jarumi ne eh dan mutane sai bai ka mutane ku sun yabe ka shikenan wancan shi ma wannan mai kudi wanda ya sanya kudin shi cikin hanyar Allah Allah zai zo ya sanar da shi da ni'imar shi ya ce mi kai da ita ya ce na yi kaza saboda kai Allah ce kariya kai ka yi ni saboda mutane su su hada mutane ku sun hada Allah ya umarni da su a jefa su cikin wuta da su za a hura wuta kahin kahin sauran mushrikai da wannan da kafirai su shiga yana aikin in aka rasa ɗaya daga cikin wannan abubuwan akwai matsala gwara mutum ya je kwanta ya barci ya haya mishi jikin shi ya huta akalli shi ana guda mai a su ba su cikin ma'auni in aka yi arzi wancan dan a guda mushi abin da shi yasa Allah yake cewa wannan in akwai wanda Allah zai sa hijabi tsakanin shi da shi ya gwada mai dukkanin ka ranar kaza kai kaza kai kaza sai ya ga abin ya tabbatar da lalle ya halaka sai Allah ya ce to na suturce maka su a duniya Allah wa annan lahira zan suturce maka su zan gafarta maka su in aka gafarta kenan an shahe shi abin da aka gafarta bai shiga abin ga in aka sa in aka sa wa'annan wanda aka gafarta kenan mutum halaka zai saboda kenan me ma'aunin in an gafarta sai yanzu wanda ke da koi wanda zunuban da ke da koi su ne za a za a wannan za a auna da kuma ladan da ke da koi su ne za a auna ba wanda aka gafarta in haka ne yanzu misali wanda suke akwai sahabbai da yawa wanda can kan shirka suke yana wannan shirkan nasa da wannan wanda suka tuba duka sai an zo an auna ka gani wannan ba haka ne bane su suna shiga su cikin ayyukan ƙwarai ne saboda Allah yana son shi tuba Allah akwai eh aha tabayun shine kamar abin da ya bambanta ya sha bamban eh wannan kamar halin su ya sha bamban halin mutane ya sha bamban kenan ba ba iri guda ne ba mutane ba ɗaya bane a cikin wannan abun ha muktasid wannan muktasir shine wanda ya ta'amunga wanda yake tsaka tsakiya mai kama bai kasa ba kuma bai bai shiga gaba ba wanda yake tsaka tsakiya wanda yana zuwa da farillai amma na filfilu baya ba su dame shi ba sannan abin ga manya-manyan zunubai yana nisanta su shine muktasir Anya? Kamar eh tuba tuba abun musan da cewa ba ba wai sai abun sai ya faɗa da halshen shi niyya ce daga zuciya ce daga yawan ya dau niyya ya ya bar wa'annan abubuwan ya tuba ya tuba na farko ya bar aikin aikin duka ayyukan da yake abun ga wanda na laifuka ne ya nisance su sa'an nan ya yi nadama game da abin da ya gabata ba ya rika wannan ba yana ya tuba yana ka'ida sun more fa eh kenan hayanzu yana begen wancan abin da ke can baya ya yi nadama duk lokacin da ya tuna wannan abin ya rika bakin cikin shi ya sa ma ko cikin hira kai ya rika kawa mutane da yawa za ka yi suna waɗin miyagan ayyukansu wanda suka zamna yi in ba da wata ibra ba in ba da wata ibra ba bai kamata ba mutum ya kawo su ba ya san da cewa mummunan shahi ne wanda ya kamata a rihe shi gaba ɗaya sa'annan abin ya ɗauniya cewa a gaba ba zai sake koma cikin irin wannan ayyukan ba in haƙƙin wani ne ya maida ma mai haƙƙin haƙƙin shi in kuma ya san hallo musan da wani abu tana wa hallo mutum abin ga ya sake tuntube shi ne ya sake mai talallaɗi ya mai da shi in ya sake mai da shi hallo ya sake tuba in dai duk lokacin da ya yi tuba wanda sharuɗa wanda suka kammala tuba shi tana nan dan akwai wanda suke ce a in mutum ya tuba so ɗaya so biyu so uku to wannan kamar rena Allah ne a'a wannan wani tarko ne hallo na shaidan eh Allah sunan shi at-tawwab eh mai yawan karɓar tuba kenan duk lokacin da shedan ya ma mutum talallabiya kamar yanda ibn al-qayyim rahimahullah yake cewa unwan as-sa'ada yace lokacin da mutum yake cikin tahiyya shi ta koma ga Allah abubuwan nan guda uku dole sai ya samu kai a kanshi a ciki ni'matun wasila ke nema wadda batta yanke wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha yace wa wannan wa ni'matun wasila wa musibatun hasila da musiba wadda za ta samu abun ga wannan za ta samu mutum da abu na uku shine khati'a khati'atun musiba nazila wa hasila wa khati'atun hasila duk yanda za ka yi sai ka yi zunubi sai ka fada cikin zunubi shi dan sai ya ta amun ga ya ma ta lallabiya saboda kai ba masumi bane eh shi yasa yace to mai dadin kai shine idan ni'ima ya gode ma Allah akan ta idan musiba ta zo yayi hakuri idan ya fada cikin zunubi ya tuba ya tuba ya koma ga Allah inda kaga kana cikin wayannan kana da wayannan abubuwan guda uku ka san da cewa kana cikin masu alama ta alkhairi da dadin kai a ranar lahira ba tambaya game da